بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا ننفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا cikin wannan littafin na mai albarka kitabun shita na alƙadu iyaq al-yahsabi alaihi rahmatullah za mu tashi fasalin da yake magana akan girman nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam nasabarsa yaya martabanta yake yaya ƙabilarsa take a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yaya garin da ya taso ma girmansa sannan kuma ƙololuwa yaya martaban familinsa ma'ana familinsu inda annabin ya fito sallallahu alaihi wasallama suna karatun da za mu yi lallai karatu ne mai cike da durus masu zurfin gaske malam yana cewa wa amma sharafu nasabihi wa karamu baladihi wa man sha'atuhu fa mimma la yahtaju ila iqamati dalilin alayhi yace idan ana magana akan girman nasaba ta sayyidina rasulullahi nasaba girman nasaba da nagarta ta nasaba mun san nasaba su ne na farko dai iyaye ko uwa da uba nasaba ta farko to waɗannan martabansu da nagartansu da girmansu a gurin Allah wa karamu baladihi da ƙima da daraja na garin da aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana kenan garin Makka to martaban garin wa man sha'atuhu da kuma tasowarsa wato yanda ya taso yanayin girmansa na sha'a yana nufin tasowa inna an sha'ana hunna in sha'a faga alnahunna abkara an sha'ana hunna a wanta ayin halakana hunna to al'insha'u yana nufin tasowa shine ijadu shay'in wa ikhtira'uhu wa khalquhu shine insha samar da wani abu to tasowar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tasowa ce a daga cikin tasowansa yana faɗa a hadisi ingantacce ma hamamtu bi shay'in mimma taf'aluhu al-jahiliyyatu illa marratayn wa kullu zalika ya'sumu lillahu ta'ala abubuwan da ake na al'ada na ɗabi'u na samari idan sun taso to ban taɓa nufin ma in yi waɗannan abubuwan ba face sau biyu kasan kuma kowanne Allah yana kare ni bai banne na yi ba wannan shi ne man sha'atuhu tasowarsa sannan ka duba duk irin gurbacewar halayyar mutanen maka ya zauna shekara arba'in a cikinsu ba a taɓa kawo ƙararsa ba ko a soke na halimar shi ba wannan man sha'atu ne tasowarsa ne martaban tasowarsa ko alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan fa hakaza nudaba'u wa idza hallat al hidayatu qalban nashiqat fi ibadati al a'dha'u tun yana da karancin shekaru ya saba da ibada ya saba da munajati da Allah ya san haƙoƙin mutane ya san haƙoƙin mahaliccinsa wannan shine man sha'atuhu tasowarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to idan abu guda uku ne in girman nasaba da nagartar nasaba ake magana idan martaban garinsa ne idan tsabtan tasowansa ne fa mimma la yahtaju ila iqamati dalilin alayhi abu ne wanda baya bukatar aka maka hujja ma akan nagartan asalin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukatar dalili saboda abun nan ya furana ma bayyana wala bayanu mushkilin wala khafiyya min baya buƙatuwar ai bayanin mushkil al-mushkilu shine hadisin da zahirinsa yake rikitar da mutum yana buƙatan ayi kawo wasu ruwayoyi don su yi tawzihin wannan mushkil din to babu wannan a girman nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da yake so ya mana kima na iyayen manzon Allah da nagartansu da martabansu ba ka bukata aka maka hujja mafi girman hujja sun haji manzon Allah ƙarshe kenan ko ai in kana son ka san martaban iyaye da suka haifa ko tarbiyyarsu masu kulawa da addini ne kana kallon ɗan da suka haifa za ka ce eh lallai ya fito babban gida ma haka ake cewa ba to sun haji sai da rasulullahi ƙarshe kenan to baya bukata aka maka hujja bisa girma martaba ta sallallahu alaihi wasallam da kuma iyayensa wala safiya min babu wani ilimi boyayye da ake bukata ai tawbihin sa fa innahu nukhbatu bani hashim kaji fa innahu lallai shi sayyidina rasulullahi nukhbatu shine tsanta kaman a ce nukhbatu shine zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu nukba misali da za ka ɗauki gyaɗa ka ɓare ta za ka samu mai ɗaya ko ɗaya ko wani ɓawo a jikinsu ka cire za ka samu wani abu shine nukba idan kwai ne ka cire ɓawon farko mai kauri na biyu za ka cire wannan laidan laidan nan na uku ka cire wannan fari mai kauri sai ka samu wani abu a ciki yalo shine nukba banu hasun tun martabansu duk kimansu to tataccen tataccensu nagartaccen nagartattunsu shi ne sai juna rasu ruwa nukbatu bani hashi wasu lalata ƙuraish kuma shi ɗa ne jinin ƙuraishawa ne sulala nasabansa ƙuraishawa ne mun san martaban ƙuraishawa a cikin dukkan ƙabilun duniya wa samimuha shi ne tsantsansu ta ɓangaren kuwa ya ta ɓangaren uba babu wanda ya haɗa nasaba na garkacciya kamar sayin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kibali ummihi min kibali abihi babu wani abin da za ka yi magana a kansa babu Allah ya kubutar da wannan nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashraful arab mafi ɗaukakan larabawa sune familin sayyidina rasulullahi gidan da aka haifi sune ashraful arab ai kakansa ma sunansa kamar makki tsabatin kansa watan maka ake ce masa wannan ba kakan manzon Allah kenan ba fam sai na Abdullahi ba kamar makki ake kiransa wato idan zaka ce wata ne ke tafiya saboda tsabagen kansa kuma duk lokacin da Abraham ya tsaye zo zai rusa ɗakin Ka'aba duk fadircinsa da ya ga Abdul Muttalib sai ya tashi tsaye bai san ya miƙe ba saboda takriban lahu me dalili akwai nasabar manzon Allah a cikin sa wannan bakatansa kenan to ina game walidu husaynuna abdullahi alaihi salam kafin mu zo kansa yau za mu yi karatu akan mahaifinsa sai na abdullahi da mahaifinsa za mu bayani akan hadisin da ake da mutane da shi insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa azhum nafara idan ana neman dangi masu ƙima masu daraja wanda ba a da tamkarsu to sai yana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a azruhum nasara wato qaumun azizun jaruhum lakinnahum yasalu bihim an walidayhi wa mawlidi min kulli zi shamatin juzailir ra'isir ra'ayan wa sahman fil awif samahdadi مستل أويس مسدد جود لدى جود وقود شامخ حلما وعود في الخطيب سمهدد وعتم مبتهل كأضع باكر أعددته للنائبات مسدد وفتى له إجناء كهل مشهدا وهي المشيخة في الهداسة أمردي وقف عليه نوازل ومصالح لسنا وليس في اللقاء محرج irin waɗannan familin masu nagarta irin wannan ba a same su ba sai a familin sayyidina rasulullahi dattijan su ba a gasa da shi gwarzon su abun tsoro ne matashin su yana wakiltar mutum dubu a nagarta duk inda ka ɗora shi zai tsaya sai a familin annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai gayyata su kadai gayyata saboda za su haiko wanda duniya ba ta irinsa ba sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qibali abihi wa ummihi kaji ta bangaren mahaifinsa shine a azu na fara ta bangaren mahaifiyarsa a azu na fara a azu na fara nagartattu buwayayyu gagararru ba a gasa da su a martaba ba a gasa da su a izza ba a gasa da su a nasaba ba a gasa da su a kyau ba a gasa da su a kwarjini ba a gasa da su a mutunci to a wannan nasabar annabi ya fito sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa min ahli makkata sanin ta karka manza ba shi manza Allah ta fila ba haifaffen mutanen makka ne shi yace in baka san mutanen maka ba min akarmi biladillahi ala Allah wa ala ibadi gari mafi kima a gurin Allah shine ina garin maka to su ne iyayen manzon Allah gari mafi martaba a gurin bayin Allah garin maka nan ne garin wa sai jina rasulullahi wanda har Allah yake cewa wa man dakhalahu kana aminan in ka shiga garin ma sunan jami'i amin dalili garin annabinsa ne صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حدثنا حدثنا قاضي القباس حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن طلق قال حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد حدثنا أبو محمد السرخسي وابن إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أمر عن سعيد بن مقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وأن إسناد حديث من حديث البخاري وأن إسناد من هو كرنتا isnadin sa muttasil ne babu inqiba balantana ta hadisi ne ko da'ifi ko wani abu ya ishe ka dai hujja isnadin bukhari ne kutaiba bin sa'id malamin bukhari ne to ga ta isnadin hadisin sannan malami suna ga malami malamin bukhari ne har ya zuwa kan abu hurairah Allah ya kara masa yarda annabi me yake cewa buistu an bani aika ko an aiko ni ko an bani annabta daga ina min khairi ƙuruni bani adam sai da aka duba mafi nagartan ƙarnonin da aka yi yan ce ƙarni shi ne sufa da aka yi ko wata al'umma da aka taɓa yin ta a duniya tun daga annabi adam har ya zuwa zuwan annabi duniya mafi nagartan ƙarnin da aka yi ƙarnin da manzo Allah bayyana in ji shi ya faɗa da kansa bu'istu min khairil quruni bani adam mafi alkhairi mafi nagartan ƙarni da aka yi a tarihin duniya a wannan karmin Allah ya samar da ni ya bani aika bu'istu min khayri quruni bani adam qarnan fa qarnan duk wasu karnonin da aka yi wannan ya zo ya wuce wannan ya mafi nagartan karni shine karnin da manzon Allah ya bayyana a cikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma duk mai hankali ya san ba a taɓa nagartaccen zamani a tarihi ba irin zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a tarihi shine mutum zai tashi tun daga maka ya tafi hassan a'a ya tafi har sha shi kadai bai jin tsoron kowa sai Allah ba a taɓa ba tarihin duniya sai zuwan manzon Allah ba ka tsoron a taɓa dukiyanka ba ka tsoron a taɓa lafiyanka ka tafi aminan ba a taɓa ba sai da manzon Allah zai amma mun sai abubuwan da suka ta faruwa zamanin annabi Ibrahim alaihi salam har matarsa ba an zuwa kwace ba yana kan hanya amma zamanin annabi sai da ya cika duniya da ne adalci mala ad-dunya adlan ba'da ma muli ad-jawra to ashe mafi alkhairin karnoni shine karnin wa annabi sannan a tarihi ba a taɓa nagartattun mutane ba masu kima a gurin Allah su ba annabawa ba amma masu kima masu nagarta wanda suke kwatanta halin annabawa ba sai a jama'ar manzon Allah fa hal tajma'u al-ayyam qawma muhammadin wai shi yana tambaya za a iya samar da wanda annabi ya samar da su kuwa ba za a iya ba sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali wa'annan mutanen talha sa'adun sa'idin zubair ba a taɓa yin kamar su a duniya ba ba a taɓa yi ba har ta kai wa ma wanda ya gansu ma ya fi kowa nagarta kai ƙuruni ƙarni sun mallazina ba ma wannan ba annabi ya ce wanda ya gansu ma bai shiga wuta ba a hadisin turmiri daga ruwayin jabir la tamuttu naru musliman ra'ani aw ra'aman ra'ani saboda nagartan waɗannan mutanen da annabi ya generation ɗinsu wanda ya gansu ba in dai mun na shi da wuta har abada in ji wanda baya faɗa magana akan san zuciya wa ma yantiqu in huwa illa wahyin yuha shi yake duk wanda ya ga jama'ar sa da imani ya shiga wuta ba kaga wannan nagartan ba a taɓa samar da masu ita ba in ba su jina rasulullahi ba ba a taɓa yi ba sannan shine ya samar da mutum ɗaya shine ƙaƙa wanda aka ce sautinsa yana daidai da sautin mutum dubu manzo Allah ya samar da wannan mutumin shi ne ya samar da sayyidina Zubair wanda sayyidina Abu Bakar kita shi kadai a tura shi a guri ya ta tura sojoji mutum dubu wannan annabi ya samar da irin wannan nagartaccen shi ne ya samar da mutumin da gashi a duniya ana ganin sawunsa ana jin sawunsa kai sa a aljanna annabi ya samar da shi annabi ya samar da mutumin da gashi a duniya ya shahada aka sa mai hannayen mala'iku na shawagi Jafar Qayyar ba taɓa samar da mai kima a wurin Allah bayan in ba annabi ba irin Jafar Qayyar ba wa ya samar da shi sayyidina Rasulullah wato fuka-fukan mala'iku fa aka yi masa ya tsiru fil jannati haisu sha'a ka san wane ne wannan ɗalibin makarantar sayyidina Rasulullah ne ɗalibin makarantar ga irin abin da Allah ya masa to ba a taɓa samar da nagartattu ba a duniya ba irin wa ba a taɓa mutumin da yake magana da mutumin da yake amerika ba ba waya ba ya nito ba komai ba kai tsaye ya faɗa aji ba in ba jama'ar manzan Allah ba sai yana umar bin khattab ga yana a cikin siru alamin nubala ya yi magana da sariya yana mihawunda shi kuma yana madina yana huduba yana huduba yake cewa ya sariyatal jabalal jabala yana hudba ya bar maudu'i ya kawo magana da kwamandan yakin sai ce kasa yana kasar na hawun da ba waya ba ne yace ya magana kai tsaye a madina masallaci ana ji yana gurin yaki kuma yana ci ba a taɓa samar da mai nagarta irin wannan ba in ba manzon Allah ba haisu ma kana al-murabbi da kunul murabba to saboda haka wannan shine mafi alkhairin al'umma ai ubangiji bai taba ce wajen su mutane ba kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas in ba al'umman manzon Allah ba ko akwai Busar yana cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami mun zama masu kima ne a gurin Allah dalili muna cikin jama'ar sayyidina rasulullahi wani malami yana cewa kuma ma zada li sharafan wa izza وخفت بأخلص أدأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سجرت أحمد لي نبيا إذا نتنا ني الأمة النبني لكن لك من إنسا كتما إجابة saboda ranar alkiyama mu ne jama'ar sayyidina rasulullah ke ya ishe abin alfahari to ba a sam ba a yi mutumin da ya samar da nagartattu ba kamar sayyidina rasulullahi ba ba a yi mutumin da ya ba duniya bashi ba ba ta kasa biyansa ba irin sai na rasulullahi ba ba a taɓa nagartacce ɗan nagartattu ba ta ɓangaren uwa da uba irin sai na rasulullahi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam bu'istu min khayri quruni bani adam qarnan fa qarna hatta kuntu har sai na kasance min alqarni allazi kuntu min a ƙarnin da nake cikin sa shine mafi nagarta inji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam وأن الأباس قال أنكرك سيدنا أباس سينوا كان بابا النبي شيروا سورنا الحديث قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عباس رضي الله عنه يقول من ذن الله يفعل صلى الله عليه وسلم yace inna allaha khalaqal khalq Allah shine sarkin da ya halitta dukkan halittu gaba daya da ya gama halittar halitta faj'alani min khairihim sai ya sanya ni daga cikin mafi alkhairin halitta a gurin Allah sune wa bani adam wala kada karramna bani adam a cikin mafi alkhairi anan Allah ya sanya ni min khairi ƙarnihim a mafi alkhairin ƙarnonin da aka yi a wannan ƙarnin Allah ya samar da ni shi ne ƙarnin da sayidina abdullahi yake a rayuwa a cikinsa da sayidina amina suke rayuwa a cikinsa alaihi wassalam da abdulmuttalib yake rayuwa a cikinsa mafi alkhairin ƙarnin sai na ya zama haka sayidina amina alaihi wassalam ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina madina wajen kawunansa banin najjar mana familin mahaifiya tana dawowa rashin lafiya ya kamata na rasuwa daga ta sai ummu aiman tana kwance ta ce kallon sai na rasulullah ta ce gaya masa cewa zan bar duniya da Allah wanda ake gaya wa zai mutu in zai mutu san zai mutu da Allah mumini ne ko ko ba su gini wanda zai bar duniya ya ce zan mutu kuma ya mutu a ranar da Allah wane ne ai a cikin bayan Allah ma bi aiki ne ko tace cewa ana mayyita take faɗa wa zikiri khalidun ila yawmil qiyamah zan rasu amma sunana da martabata zai dawgama daga nan har tashin alkiyama ita take faɗa a cikin littafin mai suna Muhammadur Rasulullah na ashek muhammadu rida al-misri shi ya kawo wannan hikayar ta ce zan bar duniya amma lallai sunana da kima na salidun ila yawmil qiyama da Allah karamar halitta ce wannan to abin da faɗa ba gaskiya bane to ai alamar nagarta ke shi ko sayyidina abdul muttalib idan annabi ya zo zai haushin tukarsa sai ɗan baban su tsawata da take kuya ne shi إن ابني هذا سيكون له شأن عظيم kun ga wannan dan nawa ba ba jika bane kun ga dan nan nawa wallahi nan gaba wani babban al'amari zai bayyana aurensa za a san kowa ne ne da yi gaskiya Abdul Muttalib to waɗannan masu irin wannan nagartar a gurin Allah su suka kawo annaba a duniya su ne fa iyayensa kaga kenan min khairin qarbihim kenan summa takhayyara al-qaba'il sannan Allah ya zo yana selectin yana zaben ƙabilun duniya wacce ce mafi nagarta da ya tashi zaɓa faja alani min khairi ƙabilat kaga min khairi ka kalli lafazin da mun zala fanni shine ne khairi innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaka hum khairu khairul bari'a sunan khairu ko to min khairi qabilatin mafi nagartar ƙabila mai sunan khairu a cikin da Allah ya samar da sun mata sayyarar buyuta sannan Allah da yana zaben gida-gida a ƙabilar ba gida-gida Allah yake zaɓa ina son a biyo hadisin tun farkonsa Allah ya gama zaben karnoni ya zaɓa wani karni karnin da manzo Allah zai rayu sai ya zo yana zaben ƙabilu na duniya ya zaɓi ƙabilar annabi ita mafi girman ƙabila a wurin ma a wurin Allah sannan Allah ya ci gaba da zaɓi ta ko a ƙabilar ma zan yi zaɓe amma a gida gida ya zaɓi mafi nagartar gida shine gidan wa sayyidina abdullahi sun mata khayyarar buyuta gidaje faja alani min khayri buyutihim sai manzon Allah ya sanya ni mafi alkhairin gida kaji min khayri buyutihim mafi nagartan gida daga cikin gidajen Qurayshawa mafi martaban gida a cikin gidajen Qurayshawa a gurin Allah anan Allah ya samar da ni gidan wa kenan sayyiduna Abdullahi shine khairihim da sayyidina Amina alaihi salam to dan Allah idan mutum ya bayyana maka magana akan iyayen manzon Allah yana wani magana me zaka dauke shi da Allah me zaka yi magana akan sa shi ga abin da ya faɗa wancan abin da kake faɗa da wannan da ake faɗa wannan shi yace ga abin da Allah ya zaɓa Allah ya Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas yasfafi da fi'ilin istifa'u Allah ya zaɓi ƙabilun duniya zaɓi ƙabilar manzon Allah da istifa'u aka zaɓi gidaje aka zaɓi gidan da manzon Allah fito a ciki da filin istifa aka zabi iyaye aka zabi sai juna abdullahi da filin istifa aka zabi iyaye mata aka zabi sai suna amina alaihi salam idan mafi nakarcin iyaye a duniya suna iyayen wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadala bi min khairihim buyutan fa ana annabi ce ni innan khairuhum nafsan ba a taba halitta ne daga ta irina ba khairuhum nafsan wa khairuhum baitan ba a taɓa gida nagartaccen irin gidanmu ba khairuhum nafsan khairuhum bayitan mafi nagartaccen gida in ji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa an wasil ibn al-aqqa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha istafa min waladi ibrahim isma'il واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كلانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وانا حديث من مسلم ne tirmidhi ya rawaice shi yace hadithun hasanun sahihun yanzu Allah yana faɗa a cikin zuriyar annabi Ibrahim me Allah ya faɗa wa zukur ibadana Ibrahim wa Ishaqa ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ما سوانا كيف تن أقولين الله أتكين الله يقوم زعبا إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل سيدك هو النبي إسماعيل عليه السلام الزرية عليه إسماعيل كما الله يقوم زعبا نبيه واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة sai Allah ya zaɓi bani kinana a cikin jikokin annabi Ibrahim cikin ƴaƴan annabi Ismail duk nagartattu ne mafi nagartan nagarta su ne wa bani kinanata wasafa min bani kinanata quraishan sai kuma a cikin bani kinana ma sai Allah ya kuma tankadewa ya zaɓi nagartattun nagartattu a cikin su ne wa ƙuraishawa wasafa min ƙuraishin bani hashim Allah sai ya kuma zaɓa a ƙuraishawa mafi nagarta su ne wa bani hashim hashimawa a cikin bani hashim wasafa ni min bani hashim duk mai hankali ko bai karatu ba ya sai an ce banu hashim ana nufin sayyidina abdullahi da cikin sayyidina wa amina to annabi ya ce zababbun banu hashim zababbun quraishawa su ne wa banu hashim ba sayyidina abdullahi a ciki ba sayyidina amina annabi ya ce to zababbun su ne wa'annan sannan kuma a zababbun zababbun su su kuma a tsakanin su Allah ya samar da ni shine sayyidina amina da sayyidina abdullahi ya ce zababbun zababbun nagartattun nagartattun su ne wa iyayensu a cikinsu kuma Allah ya samar da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala tirmidhi hadha hadithun sahihun wa fi hadithin an ibn umar radiyallahu anhuma rawahu qabari annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah inna Allah ikhtara khalqahu فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم falam azal khiyaran min khiyari min khiyari ala man ahabba al-arab bi huddi habbahu wa man abghaba al-arab bi bughdi abghabahu ga wannan hadisi shi kuma duka ana yi maka maganar nagartan nasabar sayyidina rasulullahi Allah ya saka mana da alkhairi ga ya zo wannan zamanin kila sai mujalladi 100 kila fiye da wannan kila zai saboda abin da yake faruwa na hayani ga hadisin nan dai imamu tabari shi kuma tabari a sanin alqur'ani a tafsiri sunansa ne amirul mu'minin fi tafsir alqur'an sunansa amirul mu'minin sannan a ƙarfi a ilimi sun ce ya zamo ya fi ƙarfin muƙalladi ya zama mushtahidi da kansa har mazhaba yana da ita tashi ta kansa dabari to wannan malamin nan shi ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa manzon Allah ya ce inna Allah inna Allah tara khalqahu Allah ya zabi halittansa da ya zaba faktara minhum bani adam ya zabi bani adam su ne mafi nagarta a wurin Allah sun faktara bani adam sai ya kuma zaba a cikin bani adam din faktara minhum al-arab sai zabi wa larabawa sun faktara al-arab sai ya kuma zaba a cikin larabawan فاختار منهم قريشا إذا بقريشا وأكسنس ثم اختار قريشا يكما ذابيتكم قريشا فاختار منهم بني هاشم إذا بني هاشم أكسنس ثم اختار بني هاشم سيكما ذابات بني هاشم فاختار لي منهم نيني الله يذابا أكسنس كبيو اختار اختار من الله كتمنا وربك يخلق ما يشاء ويختار makana da humul khiyara Allah shi ke zaɓan abin da ya so a cikin abin da ya halitta da kansa kuma ya zaɓi abin da ya so kuma to ya zaɓi sayyidina rasulullahi ya kai ya zaɓi sayyidina abdullahi kuma ya zaɓi sayyidina amina alaihi salam sai annabi yake cewa kalam azal ni ban gushe ba khiyaran ni zaɓaɓɓe ne min khiyarin daga tsatsan zaɓaɓɓu zama mai hadisin falam azal ko ni ban gushe ba khiyaran ni zaɓaɓɓe ne sannan min khiyarin na fito daga cikin zaɓaɓɓun bayi a wurin Allah su wane ne sayyiduna abdullahi alaihi salam da sayyiduna amina alaihi salam falam azal khiyaran min khiyarin ala annabi sai kowa ya saurara yanzu man ahabba al-arab duk wanda yake son larabawa fa bi huddi a haƙƙum ya so su dan nikiru idan kana son larabawa to kana son saboda wane ne sai da rasulullah shi ya faɗa man ahabba al-arab fa bi huddi ahabbahu mana ya so su ne dan son da yake mini wa man abghada al-arab wanda kuma ke kin larabawa kare manta ni fa balarabi so da kakkinsa ga larabawa ya kai shi zuwa ga mai hakkin ban albugudi abgabahu to in wa a karkashin wannan hadisi bai kamata ba kai kudin goro akan larabawa idan ka ce larabawa duk ba su da kaza har da wa a ciki sai na rasu ka ce wasu don ka cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hassan da zai yi waka abu shigar ibn al-harith ibn abdul muttalib dan uwan annabi ne zaman kan yake a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kafirci sai ya rubuta waka yana aibata wal iyaz billahi yana faɗin maganganu mara tsanani akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa ma za yamna'u allazina nasaru Allah wa rasulahu bi aslihatihim an yansuruhu bi alsinatihim wannan isra ta tobi ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam in ji annabi ba me zai hana ya kare annabi da harshen sa hasanu sai ya tashi ce ma Allah in dai harshe ne ina da shi ne ya zaro harshen sa yace da zan buga ta kan dutse sai na raba dutse biyu saboda kaifin harshe na sai sai izalli ahjuhum ka ba da dama in musu kalaman lafza annabi sai kaifa tahjuhum wa ana minhum ya zaka iya ni ba cikin su nake ya zaka yi ka ji fa duk abin da suke kaga ai maka kike to ai ni ma na su ne me yace أسلك منهم كما تسل الشعرة من الأجين zan tankaɗe in rairaye in cire ka ya rasulullahi yanda idan gashi ya faɗa cikin kullu ana cire gashin nan ba shi da kullu a jikinsa haka ya faɗa wa manzo Allah sai ce izhab ila abi bakr fa innahu adra bika bi ansar al arab to je kojin abubakar siddiq ya fi ka sanin nasaba abubakar sai in ka shiga ta nan yi kwana ta nan koma ta shiga nan yi nan sai ka fita lafiya haka aka yi wannan kasidan da aka yi kasidan nan sai su iso mutanen maka suna ji suka ce to kasidan nan ko dai abubakar ya rubuta ta ko kuma da sanin shi aka yi kasidan nan dan ba wanda yake wannan kalwa ɗaya ne fita in ba abubakar ba sai wannan kasida ma'ana abin shahidin mu shine ne kaifa tahazuhum wa ana ni ma na su ya zaka yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ni bin abbas to in kuwa kafin mu ji Ali bin Abbas din nan ko da ya kamata in kare in kai saboda zan abin da zan magana akan sai zama karshe Ibn Abbas ya rawaita mana hadisi cewa inna quraishan aw riwaya inna ruha rasulillah ne mukum mai inna quraishan a wani nuska na ashifa ba quraishan aka ce ba inna ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam kana nuran bayna yadayi ta'ala قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبه ذلك النور وتسبه الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبأني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم فلم يزل الله تعالى ينقلني من الأسناد الكريمة والأرهام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاه قط جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحديثنا ابن عباس yake cewa Qurayshawa amma a wani nuskan ruhin annabi sallallahu alaihi ya kasance haske ne a gaban Allah sai faɗi wannan hadisin Abdullahi dan Abbas in ka so ka ce akari ruhin manzon Allah ya zama haske a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kafin a halicci annabi Adam da shekara dubu biyu wannan ruhin na annabi yana yin tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku suna kwaikwayon tasbihi a wurin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin nan dai ibnu abbas ya faɗi wannan hadisin a wani ruwayan ƙuraishawa sun kasance haske a gaban Allah kafin halittar annabi Adam. A'a, ruhin annabi ne ya zama haske a gaban Allah kafin halittar annabi Adam da shekara dubu nawa dubu biyu. Me a cikin wannan hasken yana yi wa Allah tasbihi. Shine wa awwalu mazkurin wa awwalu zakiri. Farkon wanda ya fara ambaton Allah sai dina Rasulullahi. Farkon wanda Allah ya fara ambata shine wa sai na Rasulullahi. ga ta dai ruhinsa ya zamo haske yana tafiyi a gaban Allah kafin Adam ya zo duniya da shekara dubu nawa mala'iku suna kwaikwayon tasbihi a wurin ruhin wa sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafi na ashifa na alqadi da muke karantawa ga littafin nan a gaban muna karantawa shi ya faɗa zancen daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yarda falamma khalaqa Allahu Adam da Allah ya halitta annabi Adam alqa zalika nur fi sulbihi sai Allah ya ciro wannan hasken ya jefa a tsakon annabi Adam alaihi salam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke ta fa habada lillahu ila al-ard sai Allah ya saukar da ni daga aljanna zuwa ƙasa ina cikin annabi Adam alaihi salam waja'alani Allah ya kuma sai wato fi sulbi Adam kenan ko waja'alani fi sulbi nuh ya kuma cire ni daga tsakan annabi adam ya sa ni a cikin tsakan annabi nuhin alaihi salam shine Allah ke ta zurriyata ban hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura saboda kakan sai na rasulullahi wa qazafa bi sai Allah ya kuma dauka ta ya jefa ni fi sulbi ibrahim a cikin tsakan annabi ibrahim alaihi salam annabi ce summa lam nazalillahu ta'ala sannan Allah bai gushe ba tun daga annabi Ibrahim yanquluni Allah ce dauka na yana tirar ruhi na min al-aslabil karima daga cikin tsakar nagartattun mutane masu kima a gurin Allah wal arhami qahira da mahaifan iyaye mata tsarkaka masu tsarki wa ya faɗi wannan magana min al aslab al karima idan sulbu sayyidina abdullahi karimun inji manzon Allah sannan rahmatul alina bahiratul injiwa sayyidina rasulullah min al aslab al karima والأرهام الطاهرة حتى أخرجني حتى إذا الله يسامر دني يفتركني من بين أبوي أكاني إيايينا قدائي نقركتو ما سكيمة لم يلتقيا على سفاه قط إلا إيايينا كاكنين كاكنينا بس أهقوا تزمن تكيوانا بنزابا سيدي أولي واللي اتفتت إن جلست الإنجوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد من صحة هذا الخبر القاضي يديك سوى abin da yake tabbatar da ingancin wannan kabar din shi'irul abbas waƙan da sayyidina abbas ya rera fi madinin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashhur kwati al-mashhura waƙan ta mashhuriya wacce ya rera ta a gaban manzon Allah me yake cewa min qabliha tibta fi zilalin wa fi mustawna'in حيث يخسف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق حيث تنقل من سالب إلى رهن إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى البيت كالمهيمن من كنفها الألياء تهتها النطق أقبل من ذلك فقد ونواتي ɗan uwa wannan shine ƙarshen karatu amma shin mun ji nagartar iyayen sai na rasulullahi ko a hadisan hadisin bukhari da hadisin muslim da hadisin tirmidhi to a wani bawan Allah wani littafi bara akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai masa amma abin a tausayawa abin da yi hadisin da ya ɗauka hadisin da muslim ya ruwaita ne daga ruwayan hammadu bin salama daga sabit bunani daga anas bin malik shine inna abi wa abaka fil nar wannan shine hadisi zan maimaita hadisin muslim ya ruwaice shi daga ruwayan hammadu bin salama daga sabit bunani daga anas bin malik to idan za ka yi magana akan sunna ta manzon Allah musamman idan ya shafi guri mai hadari to malamai suna cewa wal jam'u lil hadisi min shatta turuq yubiqu darb al fahmi yakshifu al ufuq hadisi idan ka tattara shi ta hanyoyi daban-daban da yazo yubiqu darb al fahmi zai haskaka maka hanyar fahimtar shi hadisin يكشف الأفق زي ياي مكا رودان لكي تنقل وانكا انجي الشيخ محمود الأزهر شن حديث سنن دنا كاو دا شي ما لن يكاو ايا مسلم كدا يزو اه اه البزار يا روتي حديثنا اكشف الأبتار مجلد لنا أكو صفحة نتعريب لتسئن ترى إمام الطبراني يا روتي ونن حديث أمغزم الكبير mujallabi na ɗaya kafa na ɗari da arba'in da biyar musallafa abdurazak ya ruwaci wannan hadisin mujallabi na goma kafa na ɗari hudu da hamsin da hudu duk sun ruwaci wannan hadisi to idan ka kawo riwayan musulun idan mutum ɗalibin hadisi ne sai ya kawo riwayan wa albazar ya kawo riwayan wa sabarani ya kawo riwayan wa musallafa abdurazak sai ya haɗa su idan bai wannan ba to ba gaskiya ke ne ba sunan shi azzalimi ne tun amanar ilimi saboda waljam'u lil hadisi min shatta turuq yudhiqu darb al fahmi yakshif al ufuq ai hakuri da Allah ya hadisin da na kawo na farko hadisin wani ne muslim da isnadin sa shine ne ja anna arabiyan ata nabi فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما تولى دعاه قال إن أبي وأباك في النار وأنا شنو لفظ المسلم يرويه لفظ imam al-basar ya ruwaita a kashifin asar isnadin hadisin daga Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi Sa'ad qala atan anna arabiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna abi كان يصل الرحمة آه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فقال أين أبوك قال حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وأنا نجد من كاو هيك مرة حديث فرقه وانت أين أبي أين أبوك يسوع أن الجنة إن أبي وأباك في النار حديث نبي أين أبوك سيتي حيث ما مررت bi qabri kafirin fa bashirhu bin nar duk inda ka samu kabarin wanda ya mutu yana kafiri ka ce dan wuta ne annabi ya ce babansa wannan hadisi ta kawo da hadisin ma mu kara gaba hadisin da tabarani rawaita mu jamul kabir yace bi sanadin rijaluhu rijalu sahih malaman da ke cikin isnadin wannan hadisin malaman da bukhari ke karba hadisin su rijaluhu rijalar sahihi ba domin in ka ce rijalar sahihi ma'anansa daban rijalus sahihi ma'anansa daban ne hadisin yake cewa hadisin daga amir bin sadin an abihi qala jaa arabiy ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna abi kana yaslu rahima wa yaf'al wa yaf'al aina huwa qala fi an-nar fa ka'anna rajulan qad wujida alayhi fa qala aina abuka قال حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ثم أسلم بعضه فقال لقد كلفني رسول الله تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار wannan shine hadisin da ya rawaito da barani a cikin wannan lafazin kun ji inna biyu a baka finnar kaga da hadisin da tabarani ya rawaita da wanda bazar ya rawaita babu cewa iya babana yana wuta sai dai duk in ka samu wanda ya mutu kafiri ka ce dan wuta ne hadisi na muka samu biyu hadisi na uku musannaf abdurrazzaq daga ruwayan ma'amar daga ruwayan zuhuri daga anas din yana cewa jaa arabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabi allah inna abi kana yasilu inna abi kana yakthuru al-aytama yakthuru al-aytama wa yasilu al-arhama wa kana wa kana aina madkhaluhu قال في النار فغضب الرجل فقال أين مدخل أبيك قال حيث ما مرت بقبر كافر فبشره بالنار أو أن حديث كنت إن أجي أباك في النار فإذا قسياتي لما حديثي أكو سنة بأكن شابا مدنا إيا ينا سنة روتا حديثي إيا يكي آآ ينا روتا والنزا كدوكا تبكما أكن حديث حديث da aka akwai abin da malamai suke cewa akwai iradun nassi akwai fahamun nassi akwai ma'arifatu kayfiyatul istinbatil ma'anal murad min an-nass abu guda uku ne idan baka da su kina malamin sunna bane iradun nassi ka kawo shi yazo a bukhari ko a muslim annabi ya faɗa wannan ma'anar sa daban sai fahamun nassi ka fahimci hadisin tukunna abu na uku ma'arifatu kayfiyatul istinbatil ma'anal murad min an-nass abu uku ne sai da su kake zama wa ɗalibin sunna ba malamin sunna ba mu shiga cikin wannan abu na uku hadisin da aka rawaita wancan na muslim din hadisin hammadu ne yana da illa guda biyu lahu illa tani illa a isnadi illa a matan illa guda biyu idan hadisi ka zama mai illa mai hukunci ta gurin malamai da is yana da illa to illa biyu yake da shi hadisin illa isnadi shine Hammadu bin Salama Hammadu bin Salama nan manzanu da rafi akan sa kana aliman abidan lakinnahu yukhfi sifa ta daya sifa na biyu lahu awhamu sifa ta uku lahu manakir sifa ta hudu lam lam lam yarwi bukhari an hadithan wahidan sifa ta biyar in nabna abil auja'i kana ya dusu fi kutubi duk wannan sufofin illa ne guda biyar yana da wani agola sunan ibn abil auja yana shigar da hadisan da ba nashi ba a cikin hadisansa da ya tsufai kasa bambanta hadisansa ga hadisan da aka yi shigar mai da wanda ba nashi ba illa nawa ke da shi illa biyar to sanin illa hadisi ba kowa ba imam al-ghazali yana faɗa cikin tafsir sunan al-hidayah ثم المعلم الذي بعلة تخفى ويدريها أحب السنة ترى الحديث مسندا كالشمس فيعرفونها بغير لبس يرب في السند وفي المتن وأيضا في السند وبقرينة تراب تنتقد من أجل إذا قالوا يكاد علمنا يكاد يكون عند غيرنا تكهنا سنت إلا قام يسنت سيمان من حديثي نفق إلا لا أنسان حديثي إلا تبيع illa biyar a isnadi illa ta biyu a matanin hadisi a matanin hadisi imam shafi'i na cewa innal haditha sahiha idza adahu adillatun ukhra hiya ardahu minhu wajaba ta'wiluhu wa taqdimu tilka al-adilla alayhi in an samu hadisi daya ya inganta amma an samu hadisai rututu sun fi inganci ai tawilin wannan hadisin a mai da shi baya a mai da hadisan nan da suka fi shi inganci a sasu a gaba wannan shine qaida malaman usul to idan mun kai ga mushafi'i za mu aje hadisin Hammad ibn Salama da ya magana kan iyayen manzon Allah ko mu dauki hadisin Bazzar mu dauki hadisin Tabarani mu dauki hadisin Musannaf Abdurrazzaq mu sa shi a gaba abu na biyu muqaddara hadisin Hammad sahihu ne hadisin Ma'mar shine ne asahu minhu ga sahihu ga asahu wani zaka dauka asahu saboda ma'amar in ka ce abdurazak an ma'amari an zunin an zuhuri duk malamin sunna nagartacce ya san sunan wannan silsilatu zahab in an samu hadisi da wannan isnadin ba a tambaya hadisi na inganta to a wannan hadisin da ne wannan isnadin bai faɗi cewa iyayen annabi na wuri kaza ba bai yi magana akan su ba wancan hadisin da yake da rawin da aka yi magana biyar a kansa sai ce suna wuri kaza wanne za ka ɗauka wanda ki faɗi makomansu ba ku a ƙa'ida na ilimi baya da haka ka ɗauki hamadu bin salama ka ɗauki ma'amar malamai sun ce ma'amaru awsaqu min hammadi ma'amar awsaq ya fi aminci ya fi ƙarfin hadisi daga hadisin ma hammad to sai mu kuma qur'ani kuma mun ci akwai illa a matani ko Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa wasu mutane azaba sai na aika musu annabi sun kareta sai musu azaba aya qur'ani ce ko sannan aya ta biyu Allah ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wa'annan da ake kaurin su kai musu gargadi domin iyayen su samu annabta ba in ji Allah ba ma unzira aba'uhum iyayen su ba ai musu gargadi ba ba ai kuma su annabi ba fa hum ghadil musum kuma ba iyayen su to ƴaƴan da ake da su ake magana da ƴaƴan iyayen Allah sai gadilun musum ne yake faruwa ba su aya nawa kenan to sai mu kaga kenan tun da hadisin Muhammadu ya ta karo da ayan Qur'ani sai mu ba shi hadisin sa mu aje mu dauki ayan wa ayan al-Qur'ani sannan in an ce abi baba me ake nufi ana nufin baba ana nufin kaka ana nufin kanin baba ana nufin wan baba ma ta'buduna min ba'di ayu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida ibrahim kaka ne ishaq kanin wannan isma'il kanin baba ne amma an ce dukan su ne abi to a cikin an ce abi finnari ana nufin mai abu lahabin tabbata ya da tabbata ya da abi lahabin ana nufin kanin baba na a ɗan wuta ne abu lahabin kenan ba sai jina abu lahabin ba shi ba saboda shi lamin da nufin nubuwa amma wannan ya kasa gane cewa inna abi wa baka finnari abu lahabin ake nufi sai ce sai jina abu lahabin ne ha sha wa kalla ba sai jina abu lahabin ba ta abinda manzan Allah ya faɗa ina ganin ki a takaitaccen wannan jawabin kadai ya isa a gano cewa ga inda hadisin ya dusa saboda mu ba ba ɗaliban sunna bane mu muna koyon karatun sunna ne amma a takaice dai ga ka'idan a gurin malaman hadisi kuma sannan mutum ya tsoron Allah ilimi amana ce idan ka samu hadisi da riwaya ɗaya Imam Suyuti ya ce bai halatta ka kafa hujja da shi sai ka samu ruwayoyi daban-daban akalla ruwaya bakwai sai ka hada sannan ka ce manzon Allah ya ce amma ka samu ruwaya ɗaya kai ta magana akan tabbata jin tsoron Allah ne kai Ahmad bin Hanbal ya ce innal haditha idza lam tujmi'u turqahu la tafhamu hadisin annabi in baka tattaro hanyoyin da ya zo ba gaba ɗayan su ba za ka fahimci komai a cikin hadisin ba sai ce mai ƙarya kuma ba haka yake nufi ba baka tattara ruwayoyin ba ne to alhamdulillah mun kawo ruwayoyin gaba ɗaya ruwayan wa musulun shine ruwayan wancan mutumin da ya ɗauka riwaya na biyu albazar riwaya na uku tabarani riwaya na uku musannaf abdurazak mujalladi na goma safa na ɗari hudu da hamsin da hudu daga isnadin ma'amar daga zuhuri zuhuri shine malami imam malik shi malamin malamai ne shi ne wanda ya fara tattara hadisan manzon Allah a guri ɗaya awwalu jami'il hadisi wal asar ibn shihab amirun lahu umar shi ya fara tattara hadisan annabi a guri ɗaya to wannan malami shi ya kawo wancan hadisin da ba wannan lafazin a ciki me hankali wannan zai dauka yan uwana hadisi ne صدق الله يقدر دم فماذا بعد الحق إلا الضلال الله يقدر دم نعم نعم عليكم السلام نعم نعم abin da zai lafi kan kaɗai zai saboda magriba lokacinta bai yi tsiri da ƙurtacce ne abu na biyu bayan ya yi sallar ne sai ya tuna bai yi la'asar ba dama sun ce ya ji butarci buha ma'a almustarakatai ne fil wakati wanda suka yi tarayya a lokaci ɗaya ya ji butarci buha ma'a sai ka samu rafkan ruwa ba kai wannan ba kai wannan sai ka canja wannan ita azhar sun yi tarayya da azahar da azahar a lokaci mustarikatai fil waqti yajibu tartibuha ma'aha magriba da isha mustarikatai fil waqti ne yajibu tartibuha ma'aha haka idan lokacin magriba daban da al'asr daban to daga al'asr kadai zai fashi zai san magriba na'am na'am ya danganta ne kira wayan wa zai kira wata magana zai shi ne kullum wata magana zai idan magana ce zai yi na fahimta kila zai kira wani ne bai sani rasu ba babu laifi ko idan kuma ana zai kira wani ne kila wani magana na su ne sun alkawari zai zan zo lokaci kaza kuma an yi rasa ban samu zuwa ba ya bashi uzuri babu laifi amma in wata magana ce da kuma bai dace ba saboda guri ne wanda ake bukatar a halarta da girman Allah da jin tsoron Allah a gurin ba a son a riga zance na duniya har manzo Allah ke faɗa a hadisi idan an dauki gawa za a kai makabarta idan gawa mutumin kirki ne ya rasu Allah sa ku cikin su zai ce qaddimuni qaddimuni da Allah ya tauri akai da Allah ya tauri akai da ba ku lokaci Allah sa mu ne zamu faɗa wannan kalma annabi ce amma idan ba kai misali idan mutumin banza ne ya mutu sai rika cewa wayyo Allah yana ihu ina za ku kai ni ina za a kai ni kar a kai ni wannan gurin annabi ce duk halittar Allah kowa na ji ihun banda masu da aljan da za su ji da mutum ya faɗi ya ci don kirkici daga ihun da gawa take Allah ya saba mu a cikin wannan ihun to kaga tunda dai wannan gulla da wannan hadarin to ya kamata a yi ladabi a san magana da za a yi tare da wa'annan su bance a wannan gurin kuma karka cutar da mamata dan suna jin duk abin da ake faɗa ko in ka je makabarta to duk abin da za ka faɗa suna ji haka annabi ya faɗa a hadisin bukhari an yakin badar an gama kafaran nan wasu bata bin rabi'a shi bata bin rabi'a da sauransu ko an tattara gawacin su an jefa a kali sai annabi ya ya wasu bata bin rabi'a ya ce bata bin rabi'a ya fulan ya fulan abin da Allah mun alƙawari ni na gani shin kun gani kuma da ya rasulullah ma ta kallo min arwahi la asana biha kana magana da mutanen da sun mutu ba ba ruhi a jiki annabi sai yake cewa wallahi والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم مما أقول غير أنهم لا يجيبون أنا بس لا رنكي الله في سجن أبدا نجي من أبا أمسى واني باسا إياوا كافر ينا جم مجانا بان يمسو إنا جم مسلمين كمان إنا جم مسلمين سنين إنا جم سيدنا رسول الله صدق إلى ذلك نعم نعم wannan abu ne wannan gairan ne muna ana jin sa shi dai annabi yana cewa wal kalimatu tayyiba sadaqa ka faɗi kalma mai kyau sadaka kishiyar da ba in an ce kyakkyawan da ke sadaka ne mummunan da ke menene laifi ne idan an kawo abinci ka ce musulun musulun kalma ce tsayi ba sai ka sani to ka da dan sadaka in mummunan kalma ce kai ma ka sani ka da laifin furta ala kulli hal baya dacewa ka rika izgilanci da sha'irillah Allah yana cewa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake mutunta abin da ke da alaƙa da addinin yana karrama shi yana mutunta shi to alama ce na tsoron Allah a zuciyarsa inji Allah subhanahu wata'ala muslim mutum ne mai martaba a wurin Allah ko huwa sammakumul muslimina min qablu dinan qayyiban millat ibrahima a cikin muslim abu ne mai kiyo sai ka bai kamata a wurin izgilanci ba kai hatta karab a ce wa mutum karam annabi ya hana a ce mace na bi karam ta ce kalbul mumin huwa karam zuce mumin ne kamar ɗan bawon takin din musulmi kenan ala kulli hal idan kila da yana tsammanin kenan wahala ce ta wannan zaman wannan kenuwan ne ta kawo wahala ake faɗan haka ta ce to ba ka kamata ce ko ba ka kamata ce ba Allah ya fahimta da mu na'am نعم نعم so wasu daga cikin malamai sun karhanta sun karhanta a sa wa yaro sunan mala'ika wasu sun karhanta daga ciki ina da akwai imamu da hijira suka ce ya ce makaruhi ne su wani wani mutu shi ma sunan shi ai sunan mala'ika ne sunan shi ai maliku shi amma abin da zai makruhi ne saboda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna su ga irin tafiyar su a gurin Allah masu kima ne masu martaba ne sada kuma kar ka zo ka sa wannan sunan kuma ka ce jibrilu kaza kazanka jibril sunan wa gaba ka zage shi kuma to don haka yake maka ruhi ka ce ni ka ce ka yi na'am ka zage shi kuma ta da sunan wa yake da shi to don haka suka ce maka ruhi amma ni za ka iya saba babu laifi da nufin mai girmamawa da wannan sunan in ka saba babu laifi ma dai a yi takasan tsankwarin wurin sa ma ƴaƴa suna a yi takasan tsan kuma da wannan nake nasiha wa iyayenmu mata da kuma mu iyaye maza a sa ido kwarai matuƙa wani suna za ta maɗanka malamai sun ce duk wanda ka sa sunansa to sai ya ɗauko wani sashi na hannun wancan bisa duk wanda ka sa suna sadaka idan mawaki ne ka ɗauko mai rairaye sai ya yi wannan tsallen-tsallen da ya saba yi da wani sai ya ɗauko idan ka ɗauko wani mutum ne wanda yake wanda ya suma da zalunci shi kenan saboda ka sa suna mai kyau bai kamata ka sa wa ɗanka wai zabaniya zabaniya ko haiwan kana sa wa ɗanka suna haiwan ma'ana haiwan shi ne dabba ya sani ba ka sa wa ɗanka suna mara kima ala kulli halaka da sunaye ne mafi nagartan sunaye shine muhammadu sai wa abdullahi ka nemi irin nagartattun sunayen sahabban annabi da sunan iyalan gidan annabi da sunan matansa da sunan iyalan gidansa da sunan sahabbai da tabi'ai nagartattu salafus salih ka nemi sunan suka sama ƴaƴanka sai su samu albarkan masu wannan sunan Allah ya yarda da na'am mala'iku ba maza bane ba mata bane ba a sifanta su da maza ba mata bane kuma su ba sa cin abinci ba sa shan ruwa aikin su ne ibada wasu nagartattun bayi ne na Allah wa ja'alul malaikata allazina hum sun kanta da ibadur rahmani inasa kaga Allah yana fada akan dan me zaka malaiku ne ya mata ne ko Allahul banatu wa lakumul banun dan me za ku ce malaiku mata ne cewa mala'ika mata ne ma kafirci ne cewa mala'iku maza ne ma kafirci ne ba maza bane ba mata bane su wane ne Allah ta'ala shi Allah shi ne masani a wurin ka ne daga wata sai namiji a wurin Allah ba haka bane shi wa rabbuka yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama subhanahu wataala saboda a wurin malaman sunna malaiku ba maza bane ba mata bane bal ibadu mukramun bayi ne masu kima masu martaba a wurin Allah subhanahu wataala ba sa ci ba sa sha aikin su tsantsan ibada ne zalla aikin su amma tare da haka wasu malaman sunna sun fi akan cewa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sun wasu daga cikin mala'iku martaba a gurin Allah kamar sai na Abu Bakar sai na Umar sai na Usman sai na Ali salafawul arba'a sun sun ce sun fi wasu daga cikin mala'iku martaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne masa alhamdulillah na'am wala sallu ala nabiyyi karim ai muna da nan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu da kai Allah ya sa mu da amfani Allah